ليس غير الله ربا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartowa a wannan kafar yada labarai ta radio banfere da kuma tele banfere muna isar da sai da godiyar mu ga jama'a da suke bada lokutan sun mu da eh lokutan su akan sauran mu sannan idan ban manta bai muna biyar ne ko shida kuma ga wata na Rabiul Awwal wata na uku kenan a lissafin kalanda ta addinin musulunci hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan Nuwamba wato wata na goma sha ɗaya kenan miladiya dubu biyu da goma sha bakwai. Ina fatan uwa ba su mance bisa ga maudu'in da muka bayani a satin da ya wuce mun yi bayani akan abin da shahi musalahat. To insha Allah ko yau cikin hikimar Allah da kaddara wasa mun sake dawowa tare da malamin mu da muna bayani akan musalahat din domin ci gaba da wannan bayani insha Allah da kuma abin da ya zama ya zama karkashin wannan bayani insha Allah duka dai gurgurun abin da sai waka muna fata Allah shi mu malam jagoranci. بسم الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa da muke tare da ku cikin istidiyo da kuma sauran ‘yan uwa da suke aiki gidan wannan radio da tele na Bonferai da sauran ‘yan uwa da musulmi da suke kallon mu da sauraron mu a duk inda suke muna musu gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara kuma jaddada godiyanmu ga Allah mahalicinmu abin bautanmu makaɗaici yake baya da abokin tarayya a cikin mulkinsa da zatinsa da ayyukansa da siffofinsa. To bayan haka waɗanda ‘yan uwar suka saurare mu ko suka kalle mu sun san maudu'in da muka ƙwanƙwasa ma ƙofa ko ba haka ba shine mun tattauna akan mustalahat mun yi somantaɓi. To don haka wannan maudu'i ne yana da muhimmanci ga ɗaliban ilmi da malamai da almajirai irinmu da kuma sauran al'umma gaba ɗaya shi yasa muka bullo da shi saboda mutane su fahimci irin haɗarin da wannan maudu'i yake ya kunsa bayan haka mun tattauna akan kalmatar mustalahat mun faɗi ma'anarta ko ba haka ba muhimmancinta alaƙar da akwai tsakanin kalima ta mustalah da kuma kalima ta lugha ko ba haka ba to sannan mun ba da misalai har mun shigo cikin wazin na kalima a sarf da abin da kalima take nufi har muka kawo zancen wato inda ta samo asali daga istalaha ne khumasi ne ko ba haka ba wanda bayani ya gabata duk dai akan wannan duk da yake akwai wani dan kuskure da ya gabata ya kamata mu yi yan uwa bayani saboda amana ta ilimi shine kan lokacin da muka ɗauko zance kan fi'illai mun nuna akwai fi'ili cikin lugha akwai sulasi akwai ruba'i akwai khumasi akwai sudasi akwai suba'i to da yake na yi bincike sai na gano suba'in nan babu shi ashe suna shine yake kasancewa suba'i wato shi suna ana iya samun sulasi ana iya samun ruba'i ana iya samun khumasi ana iya samun sudasi suba'i in an ce sulasi mai harafi uku in an ce ruba'i mai harafi hudu khumasi mai harafi biyar daga hamsa sudasi mai harafi shidda daga wato sista ko sadis to suba'i shi suna yana da suba'i amma shi fi'ili bai da suba'i ba cikin lugar larabci babu fi'ili mai harafi guda bakwai duka shidda ne to amma suna shine masdar na fi'ilin da yake wato sudasi ne to shi yake ɗauka harafi bakwai kamar yanzu misali in mun ka ce istaghfara istaghfara fi'ili ne sudasi domin muna da alifun muna da sinun muna da ta'un uku kenan muna da ghainun muna da fa'un muna da ra'un uku kenan to masdar kinsa za a ƙara masa alif misali mu ce istaghfara yastaghfiru istighfaran to kaga istighfaran mun kara alif to sai zaman to guda bakwai kamar mu ce iqsha'arra yaqsha'iru iqsha'raran ihmarra yahmarru ihmiraran an gane ni kenan ya zaman to guda bakwai kenan da kamar da ta yanda Allah ta kuma wa asarru wastakbaru استكبارا ديني استغفارا استكبارا استفعالا استفهاما استفسارا dukkan su waɗannan su ba'i ne saboda mastar ne to kaga wannan yana da kyau ya zamanto musamman yan uwa da suke bincike na ilmi mas'ala ce ta ilmi to kaga yana da kyau a yi bayanin shi kan wani ya je ya ba da ma'aluma akan kuskure ko ba haka ba to mun ɗauko zance mun koro zance akan kalima ta al-islam wal muslimu musulunci da musulmai mun ce turawa sun yi amfani da wannan kalima ta inda bata dace ba amfani na farko shine sun ki bambantawa tsakanin al-islam da al-muslimu muka ce al-islam shine musulunci addini al-muslimuna mutanen da suka ce suna bin wannan tafarki to duk lokacin da musulmi ya aikata aiki sai a danganta shi zuwa ga musulunci alhali ko musulunci ya hana musulmai su yi zina musulunci ya hana musulmai su yi caca musulunci ya hana musulmai su yi ta'addanci ko ba haka ba to amma in musulmi ya aikata sai a ce musulunci to kaga wannan kuskure ne domin musulunci shine hujja akan musulmai ba musulmai bane hujja akan musulunci an gane wannan da kyau abu na biyu suna son su bambanta musulunci su maida shi kala kala yanzu misali sai a ce musulmcin Niger musulmcin Najeriya musulmcin Saudiya alhali ku ba gaskiya bane musulunci guda ne sai dai a ce musulmai a Nijar, musulmai a Najeriya, musulmai a Saudiya, domin musulmai su ne suka bambanta amma musuluncin guda ne, alkur'anin guda ne, musuluncin guda ne. Ina fata ana fahimta ta. Ko kuma sai su su ce akwai musulunci na zamani, Islam modere. Ina fata an fahimce ni. Ko su ce akwai musulunci mai tsanani, Islam radical. ina fata ana fahimta ta a'a wannan duk suna suka ƙara wannan musulmcin da Allah aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi musulunci ne guda ne ina fata an fahimce ni mun kawo ayoyi daban-daban kan wannan Allah ya ce walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin haqiqa mun yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka gabace ka annabawa la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk da za ka yi shirka da Allah zai bata aikinka in ko an bata aikinsa mafi shine mafi daraja kidan balle ma waninsa alhali ko ba zai aikata wannan ba ina fata an fahimce ni kuma dukkan annabawa Allah ya aiko su da addinin musulunci annabi Ibrahim Allah ya ce iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahim banihi wa yaqub kaga ni an ce ka miƙa waya ce na miƙa waya na ga Allah kuma wannan kalma musulunci da yake kalmar shahada ce ta gida sai Allah ce annabi Ibrahim ya yi wasici ga ‘ya'yansa kuma annabi Yaqub alaihi salam ya yi wasici ga ‘ya'yansa akan wannan kalma ta la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba ko mu ce la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah in zamanin annabi Ibrahim ne an fahimci wannan da kyau kan wani ya zo ya zaburo mana ya ce ba la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ba ko ba haka ba to kenan wannan yana nuna cewa dole sai mun bambanta tsakanin musulunci da musulmai don kan mu fada cikin irin waɗannan kurakuran da shi ne turawa suke bugun mu su nuna cewa musulunci ya ce ayi kaza musulunci ya ce ayi kaza wani lokacin musulunci ba shi ya ce ba musulmai ne suka faɗa suka aikata abin su ta hanyar sarran su mun fahimci wannan da kyau to daga cikin waɗannan kalmomi da suke da haɗari a wannan zamani kuma kafafen yaɗa labarai suna amfani da su sosai shine akwai kalima ta wato ummul muttahida ummul muttahida ummul muttahida shine ma'ana al'ummomin da suka haɗa kansu shine abin da ake cewa majalisar ɗumke duniya da yaren Hausa ko ba haka ba turawa na ingila suna kiran suna kiranta united nation an gane ni to sannan kuma suna kiranta nations unie da faransanci wannan nations unie wanda bai san ta ba bai san asalin ta ba sai ya zo ya ta magana majalisar ɗinkin duniya eh, yana magana eh, a cikin iska wanda ba ta da amfani wace ce umumul muttahida wace ce nations unie wace ce united nation sannan kuma a wani lokaci aka kirkira ta ko ba haka ba menene manufarta kaga duka wannan abubuwa ne wanda yake yana da kyau mu san da ita Mm.
ita umumul muttahida kafinta akwai wata kungiya da aka yi wanda ake ce ma CDN Société de la Nation ko Société des Nations wato hada al'ummomin duniya wannan Société des Nations an kirkiro ta ne a alif da ɗari tara da tis'in da tara an gane ni lokacin da aka kirkira ta bayan yakin duniya na farko an yi yakin duniya na farko an gane ni abin da suke ce ma Premier Guerre Mondiale da aka yi yakin duniya na farko sai aka zo aka sasanta sai aka yi wannan CDN kin. To bayan an yi CDN an gina ta ne akan ka'idodi guda goma sha hudu waɗanda duniya za ta tafi a kansu. An gane ni waɗannan ka'idodin guda goma sha hudu da aka kafa wannan ƙungiyar da su sai ba su ci nasara ba. Saboda waɗansu eh, ƙasashe masu jiji da kansu masu girman kai irin su Almaniya eh, eh, lokacin Hitler suna ganin cewa wannan ba za su bar su su yi abubuwan da suke yi so su yi ba. to haka aka zo aka yi yakin duniya na biyu aka karkashe yahudawa aka karkashe al'ummomin duniya duk da yake yahudawa suna danganta an kashe su alhali ko mutanen da aka kashe suna da yawa a duniya a gane ko an kashe yan afirka an kashe laraba an kashe kowa amma su eh, yahudawa kamar su ne suka fi kowa a duniya shi yasa suke neman haƙƙin su kamar duniya babu wanda ke da haƙƙi sai su ina fata ana fahimta Suna ta laisa eh, eh, laisa na su biyan gobe inda su Eh, sha'abullah al-mukhtar Eh.
suna cewa su ne wato kamar sha'abullah al'umma ta Allah wanda ya zaɓe ta akan sauran Eh.
al'ummomi amma can suke cewa idan sun ci dukiyar mutane eh wanda shi na wannan reshe ne Eh.
ai asalin su saboda sun fi kowa na'am ina fata an fahimci ni wancan da cewa in sun ci duke mutane wannan reshe ne na kasancewa su sun fi kowa a wannan duniya haka ne to sai aka zo aka yi le- eh, le 12 october 12 ga watan goma alif da ɗari tara da arba'in da biyar minafsan karan bayan an yi yakin duniya na biyu ko ba haka ba italar ya je mamayar duniya a- aka yi mishi taron dangi kamar yadda suke faɗa Eh, akwai kasashen da suke goyon bayan Hitler kamar irin su kasar Italiya ina fata an fahimce ni suna bayan Hitler aka je aka yi yaki Japan ta je ta bugi America har America ta shiga aka zo aka yi yakin duniya bayan Hitler ya mamaye Faransa da sauran kasashen eh, da suke cikin eh, Rasha da abin da ya kama da haka karshe dai bai ci nasara ba to eh, America ta je ta yi amfani da makamin nukiliya ta halba shi a Nagasaki a wani yanki ta je Vietnam ta yi banna da eh, mai ke suna Japan wanda ya zamanto makami ne wanda ya halba shi da ya sabko da aka tambaye shi hauka cewa yi saboda mutum dubu ɗari suka mutu a cikin minti guda ina fata an fahimce ni to da suka zo suka suka yi majalisar ɗinkin duniya sabuwa wanda ake ce ma Nations Unies ko ba haka ba to wannan majalisar ɗinkin duniya sai aka gina ta akan wato gimshiki guda hudu su ne za ta tafi a kansu wannan shi ne abin da za ta kula da shi a duniya abu na farko sai suka ce za ta kula da ta'sisu salamul alami wato gina zaman lahiya na duniya abin da suke ce ma maintenir de la paix et la sécurité Mm.
dan le monde kamar ta kula da zaman lafiya a duniya kaji abin da aka gina majalisar ɗaukin duniya Ba haka na haka gina aka gina ta abu na farko kenan na'am abu na biyu sai suka ce to an gina ta ne saboda tatwir an fahimce ni al'alaƙat bain al'umma tatwir al'alaƙat shine a haɓaka al'umma an gane development de la, de la, de, de, de relation an gane shi da suke ce ma antar les nations kamar a haɓaka uh, alaƙa tsakankanin al'ummomin duniya abu na uku suka ce wanda aka gina ta akan shi shine wato ana son a tabbatar da haɗin kai na al'ummomin duniya tabbatar suwa ko zartar suwa an gane ni Eh.
relation euh, de coopération internationale kamar yadda suke hudi a cikin yaren su ko ba haka ba a haɗa su yadda za ta zamanto wasu waɗannan eh, haɓaka alaƙoƙin da za a yi ya zamanto a cikin kowane fanni na rayuwa an gane ni cikin kowane abin da hali na rayuwa an gane ko na'am to sannan kuma suka ce ya zamanto kuma ta hanyar eh, kare haƙƙin ɗan adam ina fata an fice suke ce ma duwa de long human rights da english ka bari ka- ina fata an fahimce ni annan kurajan les droits de eh, les droits de l'homme ko les droits humains ne suke cewa wai wato eh, ha- a kare haƙƙin ɗan adam a cikin ƙasa abu na hudu wanda suka gina ta akan shi suka ce ita majalisar ɗinkin duniya za ta zama to markas wato linsijamil alaƙat ta zamanto wata in an ce markaz shine matabbata ko majalisa ko wurin da za a zauna na tabbatar da alaƙoƙi tsakankanin mutane kenan cibiya da yawa waɗanda za su zamantowa eh, kamar amfanin mutane eh, wanda yake wanda yake na tarayya wanda na kowa da kowa yana ciki ina fata an fahimce ni Steve Komen da turanci to kaji abin da aka gina majalisar ɗinkin duniya a kan shi to eh, a nan abin da ya kamata mutanen mu su hankalta saboda mutane da dama suna ganin majalisar ɗinkin duniya kamar wani a ita majalisar ɗinkin duniya wannan takardu ne ka gane ni abu ne wanda an ka rubuta wanda za ka je ka karanta cikin internet ko ka je ka karanta shi a jami'a har ka je ka yi relation international kana fahimta ta wai ka zama to professor to amma mutanen mu da suka karanta turanci wani lokaci ba su su yi tunanin wannan majalisar ɗinkin duniya shin abinda aka rubuta shine ake yi to ina ne illa take a majalisar ɗinkin duniya yanzu ga shirin duniya duk ta rikice har su kansu turawan duniyar ta fi ƙarfin su to me ya dalili a ina ne aka samu illa tunda nan abu ne wanda mai kyau an ka faɗa amma ba shi muke gani ba tunda mun faɗa a cikin karatu da ya gabata kalimatu haqqin urida biha al-batil kalima ce ta gaskiya amma ƙarya ake nufi da ita sai mu ga majalisar ɗinkin duniya duk hayaniya ce yadda waccan sai dai n ta ginu a kan kariya ko ba haka ba to haka ba ita ma wannan makoma majalisar ɗinkin duniya rushewa za ta yi domin an gina ta ne akan kariya ma bu ne ala batil in ji malamai fa huwa batil duk abin da an ka gina akan kariya to shi ma kariya ne ba gaskiya ba ne Eh, bari mu faɗi dalilan mutum da kan magana mu ta zamanto magana ce wadda ba ta da wani muhimmanci sai muka cikin majalisar ɗinkin duniya akwai wani abu da ake kira droit de l'homme sannan kuma cikin majalisar ɗinkin duniya akwai abin da ke cewa duwa de veto to an ce duwa de lom ɗan adam asalin ɗan adam asalin mu guda ne haka Allah ya faɗa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah ya halice mu daga rayuwa guda dukkan ɗan adam na duniya gaba ɗaya asalin su daga annabi Adam ne alaihi salam ko ba haka ba kuma kowanne daga cikin su ta hanyar aure ake samun shi maniyi ne duk mutanen duniya okay to eh, su da suka zo suka ce akwai duwa de veto duwa de veto shine an ba waɗansu ƙasashe kujerar dindindin kujerar hawan naƙi a majalisar ɗinkin duniya amerika tana da ita france tana da ita ingila tana da ita rasha tana da ita china tana da ita wannan kujerar wai ma'ana in ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe ta ce ba ta yarda da abu ba to kamar duniya ce ba ta yarda da shi ba kana fahimta ta sauran ƙasashe suna da kujera amma ba ta da dindindin ba kinan kujerar banza da yaushi kinan zama kujerar da kana to mallan je kada aiki kenan sannan su ne pays francophone wai kasashen da faransa ta ma mulkin mallaka kenan in faransa ce ba ta yarda ba kenan kamar dubu sai bane su ne su ko le le pays anglophone commonwealth kungiya ce wadda in ta ce ba ta yarda ba to kamar su ne ba su yarda ba su ma sauran kasashen da ke karshen rasha haka sai ta ko tana tana da yawanta to kaga ashe sai ya zamanto wannan kujera hawan naki bambantawa ne tsakanin dan adam da dan adam nuna wata ƙasa ta fi wata ƙasa kaga daga nan majalisar ɗinkin duniya ashe babu ta. Abu na biyu, Amerika tana da doka duk ƙasar da ta siya ƙarfi. To in kai yi laifi a cikin ƙasar Amerika, ɗan Amerika za a mai hukuncin ya ƙasar Amerika kawai. Yanzu misali ɗan ƙasar Amerika American in yana nan Nijar in yi laifi, gwamnatin Nijar ba ta da izinin ta ko kumtar da shi sai dai ta tura shi Amerika. Amma ɗan Nijar in yi laifi a ƙasar Amerika, to Amerika tana da izinin da za ta mai hukunci a can. kasashe duk kanana haka ne ake yi musu in ba manya manyan kasashen da su ma eh, manya ne ba suna da ilimin suna da abin ka to kaga nan ba a samu takatus ba al istima'i kaga ne ba a samu daidaito tsakankanin mutane ba kaga waɗanda da suke cewa saboda a samu yancin dan adam kaga nan babu yancin dan adam kana gane ni to to wannan sai zamanto hayaniya don Allah ya faɗa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا كومتاني يا أيها الناس يا كومتاني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى موني muka halicceku min zakarin daga wani namiji sun kace an yi nakira kin shi litta'zim don girmamawa wa unsa da wata mace ta daban ita ma an yi nakira kin shi litta'zim ko ba haka ba wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku nahiyoyi nahiyoyi ka gane al'umma al'umma wa qaba'il muka sanya ku kabiloli daban-daban Allah ce li ta'arafu don ku san juna a gane wannan kabila kaza ne wannan kabila kaza ne amma ina ne gizo yake saka inna akramakum inda Allah atqakum mafi girma daga cikin ku mai wanda yafi ku jin tsoron Allah abu na gaba yahudawa sai suka zo a majalisar ɗinkin duniya suka babaye ta saboda Amurka ita ce uwarsu duk abin da ta yi ba a gani abin da Isra'ila take yi na ta'addanci duniya mai karfi shine ke neman zaman lafiya ba mai rauni ba tun da shi bai da yadda zai inda aka da shi canza shi Falastinawa kowa ya san ba su da karfi ba su da ilimin technology ko ba haka ba to sai Amurka ta daure mai Isra'ila gindi tana yin iskancin da shegantakar da ta gada ba kuma wanda izini yake magana ka gane ni asalin kasar Isra'ila an gina ta ne akan zalunci domin ya za mu ci an gina ta akan zalunci Larabawa da Yahudawa in muka ɗauki mutane don asalin su guda ne to larabawa ƴaƴan annabi isma'il ne ko ba haka ba su ko yahuda ƴaƴan annabi yaqub ne ko ba haka ba tun da ɗan ishaqa ne shi ko ishaqa shine baban yaqub okay to da da isma'il da ishaq su ko ƴaƴan annabi ibrahim ne kinan kaga Allah da dan kani ina fata ana fahimta ta akwai irin wannan gaba da ake cewa ƴan uba sai ta yi nasu to isra'ila misali yahuda wannan yanki lokacin babu su a ka'idar duniya su da suka zo turawa sai suka ce in ana son a yarda da ƙasa ka gane ni a yare ko ne tarkin eta sai ta samu sharuɗa guda hudu sharaɗi na farko a samu al'ard territoire ya zama to akwai ƙasa sharaɗi na biyu a samu al'umma shine nation ko community ko society ina fata ana fahimtar ta sharaɗi na uku a samu eta gwamnati wadda take tana da dokokinta da take tafiya ka fahimce ni na hudu sai an ce ta samu reconnaitre ya zamanto an yi reconnaitre kinta an tabbatar da ita reconnaitre kamar kasashen duniya sun yarda da ita to duk kasar da ba ta samu wannan ba ba kasa ba ce a cikin dokokin su to kaga falastinu akwai kasa falastin akwai al'umma larabawa falastin akwai hukuma duniya ita amma Amurka ba ta yi rekone turkin Falastini ba, amma ta yi rekone turkin Isra'ila. Alhali Isra'ila a minna san karan sanka ne bayan Isra'ila ya kakkashe su, aka ɗauko su aka aza su a cikin wannan wuri. To menene bambancin waɗannan da waɗannan? Ina fata an fahimce ni. Sannan a ka'idan mutum in ya zauna a wuri muna muna gani Amurka in ka zo ka zauna shekara bai sai a baka takardar zaman ɗan ƙasa. Akwai wannan ko babu. To su falastina ya an kai musu samu kasar da suka zauna shekara da shekaru ba in ma yahuda sun zauna shekara da shekaru sun bar wurin waɗansu zo sun zauna yanzu kakana ya zauna wuri shekara dubu uku sai dawo ni ce ni nufi cancanta da wannan wuri ai na samu wannan ka'ida sannan ka za a ce misali duk mutum ya koma asalin ƙasar su wanda tarihin su yake mun san dai annabi adam shine asalin mu to sai mu ce a ɗauki wannan ka'ida turawan da suka zo suka zauna a amerika kana ina fatan kana fahimta ta mun san amurka kasa ce wanda aka zafa a ƙarshe tunda a alif da ɗari tara da tis'in da biyu aka gano ƙasar amurka asalin akwai wani mutum da ake cewa christophe colon wanda da geography ta musulmi ya tashi daga ƙasar spain ya zo ya zamana a ƙasar amurka a 1492 an kai découvrir kan amurka to da suka zo sun iske mutane zaune wanda ake cewa les indiens ba mutanen indiya ba waɗancan a'a wasu indiyana waɗanda a kasashen amurka ana kira su cowboy kenan ina fata an fahimce ni to sai suka zo suka zauna ƙasar ba ta su bace suka karkashe su suka karkashe su wanda ba a san adadin iya mutanen da sun ka kashe ba saboda su mallaki wannan ƙasa ta amurka ok to da suka suka mallake ta wanda Rini Reagan ɗaya daga cikin shugabannin kasashen amurka ya ce a yi mishi bisin a cikin White House malam da aka fara gina kasusuwan mutane aka ce bisin kin da ba a yi ba kenan ba mu sani ba daga baya sun yi ko musu ba to kaga yanzu waɗannan turawan na ingila kowa ya san turawan ingila su suka zo suka tabbatar da ƙasar america ba ta su bace kowa ya san turawan ingila su suka tabbatar da ƙasar australia da Yahuda za su zo ana iya a ce a kori larabawa daga Falastin mu kaddarta mu saka musu to turawan da duk a ƙasa Ingila a ƙasa Amerika gaba ɗai su tashi su koma ƙasar su ta Ingila don can ne aka haife su iyayensu suna cin shekara da shekaru su bar mutanen ƙasar Amerika na asali su zauna a can ina fata an fahimce ni mu yan Afirka baƙaƙe da aka kwashe mu aka kai mu ƙasar Amerika muka zauna ya kamata a kwashe ke mu daga can a maido mu daga asalin mu don mutumin da asalin shi ba can bane ya koma can tambaya ta farko kenan haka mutanen Australia duk mutanen da suke na kasar Ingila waɗanda aka ɗauko su daga Ingila aka kai su Australia ya kamata a ɗan maido su ƙasar America a maido su ƙasar me yake da suna Afon ƙasar Ingila tunda Ingila America ta zama ƙarƙashin Ingila sai da aka yi yaƙi na shekara bakwai sannan Amerika ta amshi incin kanta ba su da dipti ko guda a can cikin abin nan majalisar kasar Ingila wanda shi ya bata musu dare har suka je suka yi yaƙi yaƙi sannan suka samu incin kansu to kaga wannan ita ce ka'ida to amma yanzu a an dauko guda an ce kakannin su na shekara dubu na su gwamna wurin da bai isa kuma al'umma ta yi yawa kuma an zo an ce su asali haƙƙin su ne amma ba a zancen wancan kana fahimta ta to kaga wannan yana daga cikin abin da ya kawo hatsari a cikin majalisar ɗinkin duniya to yanzu afirka muna da ƙasa hamsin da hudu sai kan ta yi gare mu amma ba mu da durwa da veto ko guda ba mu da majalisar ba mu da abin da kujera ta hawan daki duk banza da muhimmanci to kaga ashe nuna bambanci tsakankanin mutane ba da cancanta ba yana daga cikin abin da ya sa majalisar ɗinkin duniya hayaniya ce ƙarya ce, shirme ne, ragaita ce, ina fata an fahimci ni, tambada ce, abu ne wanda ana yi mutane mutanen duniya ƙarya. Ina fata an fahimci ni, amma ana nuna gaskiya ake so to shi yasa sakamakon abin da suke aikatawa shine yake biye da su. Ina fata an fahimci ni, babu wata haɗa kan al'ummar duniya ƙarya ce babu haɗa kan al'ummar duniya. Wani wuri an kashe mutum guda a tashi a yi bala'i. Amma wuri an kashe mutum dubu ɗari babu ruwansu. wani wuri a kashe mutum sannan kuma me zai nuna majalisar ɗinkin duniya ba ta da gaskiya tambada ce kuma amurka ce ke wasa da hankalin mutane yau su kasashe manya guda biyar waɗanda suna da makaman nukiliya duniya ta tabbatar da wannan kana gane ni amurka na da armin nukiliyar ta halba an gani ingila tana da su an sani a hukumance france tana da su china tana da su rasha tana da su to amma kuma an ce duk wata ƙasa ba ta idan taimaka min nukiliya ko da 'yan ƙasar ta sun yi ilimi sun yi bincike da wani dalili kai ka yi makami kana da yuka zarɓeɓe yuka ko takobi ka aje gidanka ni ko ka ce banda idan aje takobi in ka tashi kashe don ka kashe ni yanzu Iran an hana musu Isra'ila tana da makaman nukiliya ba a yi magana ba Koriya ta Arewa tana da makaman nukiliya ana son a amshi a aza musu rukuki su sun bar makaman su da nukiliya saboda lokacin da ake son a kashe su a yi musu kashin tsakaka to kaga ashe mutum ɗinki duniya sai zamanto wasa ne da hankalin mutane ma'ana ba a son mutane su samu yancin kansu so ake mutane su ci gaba da bauta shi yasa duk dokar da aka kawo su waɗancan manyan in ba ta musu ba sai su zabar su ce ba ta musu ba in su duka ne ce ba ta musu ba in kuma guda daga cikin su ne wanda do'ar da uwa bakin murhu bai cin tuwo ne gaya ko ba haka ba sai amurka in tana goyon ba ta ce ba ta yarda ba isra'ila amurka ke goyon bayan ta siriya bashar al-assad rusiya take goyon bayan shi ko ba haka ba duk wanda wani wanda yake da uwa sai ce uwa tai ko ba haka ba ko mu ce mamashi yi musu magana sai su ce a to ai kasa kaza ta hau bijirar hawan daki kenan su biyar su ne duniyar su ne suka mallaki duniyar su to kaga tun daga nan majalisar ɗinkin duniya zaka gane shirme ne su waɗanda suke karatu ya kamata su fahimci duk da yake yanzu duniya ma da yawan mutane sun rage sun gano kowa ne ne majalisar ɗinkin duniya kasar iraki an je an kai musu hari saboda suna da makaman nukiliya kidan ba su da izinin su yi makaman nukiliya suna kusa ga isra'ila saboda za su dami isra'ila ka gane ni kasar koriya ta arewa ba ta jinta makaman nukiliya saboda amurka tana da kawaye a wannan wuri akwai koriya ta arewa akwai koriya ta kudu asalin su kasa guda ne aka zo aka yi yakin ba sasa aka yi aka raba su biyu sai amurka tana son ta ci gaba da aje sojojinta saboda tana da bas militaire a wannan yanki musamman a kasar japan kenan ya akwai makaman nukiliya suna cikin hatsari kana fahimta ta to shi yasa ake kokarin a murkushe wannan yaro a matse shi a tankware shi a hana shi makaman nukiliya su ko dija wato sun yi sake dan zaki ya girma ba su farga ba yaro har ya riga ya makaman nukiliya ya aji bai tsoron Donald Trump bai tsoron kowa duniya ina fata kana fahimta ta to kaga wannan kamar dan haske ne nake son in bayar akan wannan majalisar ɗinkin duniya saboda yan jaridan mu da yan boko mu da suke nan suna wani tumbatsa majalisar ɗinkin duniya mene ne majalisar ɗinkin duniya za ta yi za ta yi muna babu abin da majalisar ɗinkin duniya take shirya ba ga duniya ban da sharri da ƙarya wannan dole ya kamata mu fahimce shi kuma mun ba da lallai gurgurdon abin da lokaci zai ba mu tunda ba lokaci ne wanda za mu tsaya mu abin nan ba wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam to sai mu je ga kalmar mu ta gaba istiqlal ma al-istiqlal istiqlal shine abin da suke cewa independence independence masu magana da yaren ingilishi shine yancin kai shi wannan yancin kai sai aka zo aka ce kasashen duniya sun samu yancin kansu amerika ta je ta yi yaki ta kwace yancin kanta ko haka ba an ba gane yancin kai an ba nijar yancin kai abin da sun sa ta gashi nan nan da yan kwanaki za mu yi bikin yancin kai na shekara hamsin hamsin da tara biyu da sambur najeriya an ba ta abin da sun sa eh an ba mu yancin kai ana ta kuwa mutane suna nan suna ta hayaniya to wannan yancin kai ƙarya ne ba gaskiya ba ne an dai ba mu wani ɗan kaso daga cikin yancin kai amma menene dalili saboda ana so in za a magana a bada dalili ko ba haka ba saboda mu fahimta sai mu ce to dalilin da ke nuna yancin kai ba a ba mu yancin kai ba na farko yancin kai ba baka ake ba kai za ka je ka kwato ma kanka yancin kanka duniya abu inda zai baka yanci an fahimci wannan da kyau abu na biyu turawa sun yi mana mulkin mallaka ingila portugais sun da suka sun da suka ganyo alemany ta je cameroon belgique ta je congo abin da ke shasa france ta yanki nata yanki ingila ta yi duniya mulkin mallaka kasashe da dama ita ce ta fi ɗauka kaso mai yawa to a nan ina ne yancin kan yake sai mu ga france duk kasashen afirka da ba yancin kai babu waɗanda sun ka kwaci yancin kansu sai ƙasar guinea conakry lokacin da aka zo sai aka ce to kuna son a baku yanci mai ruwa ɗaya ko mai ruwa biyu menene yanci mai ruwa ɗaya shine turawa su tsame hannunsu da cikin al'amarin kasashen ku gaba ɗaya menene mai ruwa biyu shine turawa suna da abin da za su ce a cikin al'amarin kasashen ku ko a bayyane ko a ɓoye an gane ko to shine mai yanci biyu in an baka yancin ka cikakke to ba za a taimaka maka ba amma ya an baka yanci kwarya-kwarya to za a taimaka ma to ya yanci yake shi yasa gine ko na kiri sai ku turi ya ce a shi yanci gaba ɗaya ke son a bashi wannan abin ya yi turawa zafi shi yasa suka lokacin da za su fita hatta da kwalta sai da suka buge a bisu suka mai da ƙasa hilyan Allah ok sannan kuma lokacin da za su tafi hatta da tangaraho na wuta irin waɗanda da na telefon gaba ɗaya suka buge a bisu suka fita sun kashe mutane sun zalunci mutane sun ɗauki mutane sun kai sun gina kasashen su kuma su kin kibar musu komai duk da suka yi haka sai ku tunde bai damu ba ya je ya sake kokari yana mulki da suka ga dai abin zai iya ci gaba ya tada musu da hankali kana gane ni sai da suka shirya mai kudeta ya fi akilka Allah ya tsiratar da shi ya kama waɗanda suka mai juyin mulki har da turawa cikin juyin mulkin ya yanka su da ya je France ya ɗauki jirgi ya zo ya ce mashi gaban ƙasar France de Gaulle ta aika aka shi ne ba a samu sa'a ta ba gani na zo halbe ne yanzu sun ka ce mahaukaci ne bai da hankali kana fahimta ta to bayan wannan rikici ya tashi sai ku ture an kame tambaya yan gine kurakiri waɗanda yake son ya kashe da wani dalili zai kashe su alhali suna aure da yan faransa mata yan faransa ya ce in an france yana in mutum ya kasa france tana aure da dan Amerika ya je kudi ta kashe su bai samu sa'a ba Amerika za ta kashe shi France tana magana tunda Amerika na da karfi ba mu da karfi shi za a ga mu da wannan a presidential ya ga musu shan zeli ya ga musu wannan magana kana gane ni kenan kaga shi kadai za a cewa ya dan samu yanci kwariya kwariya to su waɗannan sai suka zo duk sauran kasashen da nake gaya maka waɗannan France da mulkin mallaka banda Guinea Conakry akwai biro na ƙasar France a cikin presidential kinsu babu wani da ya kai wanda gwamnati za ta ɗauka sai faransa ta yarda da shi to ina yancin ka yake na biyu kuɗinmu da muke kashi faransa fa ake ci musu kenan koloni faransa faransa an afrique wato sefa koloni française an afrique wanda shine yanzu ake kokarin a bar waɗanda amfani da waɗannan kuɗi sunan faransa ne muke ake da su kuma akwai abin da africa zan sun yi wani wata emission akwai wani professor na mutu sunan shi abinda muke biya kuɗin da muke ba faransa kan waɗannan kuɗi miliyar ɗari hudu ƙasashen afirka suke biya faransa don tana buga musu kuɗi sannan kuma bayan wannan kuɗin kowace ƙasa duk kuɗin ta take mallaka to gaba ɗaya trezor kinta ko mu ce kwanta kinta yana france za a baka kashi ashirin da biyar cikin ɗari in ka ce ka wuce kashi ashirin da biyar cikin ɗari to za a baka amma da sharaɗi bashi za a baka da kuɗi na kuma a bani bashi kuma kuma mai ruwa sai na biya wani ma'ilimci ne wani mai ilimi ne cikin waɗanda mutanen mu ya zo ya fito faɗa al'umma halin da ake ciki duk presidential kin da akwai na mulkin mallaka na da sauran wuraren shari'a justice justice in ka diba duk gini guda ne waɗanda faransa ne ta bari kuma haya muke yi ana biyan makudan kuɗaɗe wani mutum ne ya fito cikin ma'ilimtan mu ya zo ya bayanin kan wannan abin babu ina yancin kai yake saboda Allah ina yancin kai yake sannan bayyewa ka samu yancin kanka sai ya zama to ka wadatu da wanda kuke alaka da shi matukar kana da bukata ga mutum to baka da yancin kanka zuwa gare shi wannan abu ne wannan sananne wanda bai bukata sai an yi cece kuce akan shi to mu da bukata da tura ko ba mu da babu wani abu wanda muke yi ba tare da hannunsu ba sai an taimaka mana proje suka iske dubu cikin kasa duk sun san shekarun kasa sun san abin da ake yi ko juyin mulki za a yi sun san abin da za a yi to ina yancin ka yake babu yancin kai babu wani juyin mulki wanda za a yi wanda ba su yarda da shi ba zai tabbata in ka ga sun yarda da shi to in ka ga mulki juyin mulki ya tabbata kasa sun suke son ai kuma sun yarda ko ko wanda ya yi ya ba su arzikin kasa fiye da abin da wancan zai ba su ko ba ba shugabannin da suke mulkan mu a yanzu ƴaƴansu ne su suka karantar da su su suka ba su ilimi nasu suka koyar da su abin da za su je su yi a kasashen mu to ina yancin kai yake a cikin wannan kaga ashe zancin istiqlal da ake cewa istiqlal istaqalla bi ma'ana ikhtassa ya ke banta wani lokaci kalma ta istaqalla tana nufin ya dauki abu wanda bai da nauyi amma nan ba wancan wanda bai nauyi ake nufi ba dan Allah ya ce wa huwa alladhi يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي حتى اذا اقلت سحابا ثقالا kaga ta dauke shi kamar abin wanda bai da nauyi to kenan istiqlal ko a ce abin da bai da nauyi ko istiqlal shine garin abin da bai da yawa ziyadatul khairi fi istiqlalihi in kana son kaga alkhairin ka ya karu to karin ka garin ka dan kaji in ko kana garin kai mai yawa to ba za ka yi ba an gane ko sai suka ce an ba mu yancin kanmu to ina yancin kai yake sannan kuma ba a samun yancin kai ga al'umma sai ya zamanto ita take kere-keren abin da take yi sannan kuma tana da makamman da za ta iya kare kanta wanne muke da shi a gaya mana kasar da ta samu yancin kanta koriya ta arewa ta samu yancin kanta saboda tana bugawa kasa ce karama amma tana buga da puissance mondial america saboda ba su bukata sai an taimaka musu kuma suna da makamman nukiliya wanda in an taba su su ma za su yi ma mutum illa ina fata an yadda ka kashe musu al'umma su kashe maka al'umma ka gane ni kasar Iran ta samu yancin kanta saboda ni saboda ta yi makaman nukiliya ta aji ko bai ta faɗa ba tana da su a shi in an taɓa ta kuma halba za ta yi to za su samu yancin kanta amma mu da duk a zo ana cewa independence wannan duk ba gaskiya bane hayaniya ce babu wata independence wanda muke da ita don ba mu iya ɗaukar wata magana mu zartar da ita a kasashen mu sai abin da su suke so ko da an fito fili an yi bayanin wannan ko ba a fito fili an kai bayanin wannan ba wannan shine abin da yake faruwa kuma ko ya san da wannan duk mutumin da an da hankali da tunani da hangen nesa da kallon abin da yake je ya dawo a rayuwar mu ta yau da gobe ko ba haka ba ya san cewa turawa ne suke juyar da kasashen mu irin yadda suke so kana fahimta ta ba mu da izinin mu sayar da iranium kin mu sai dai france za ta sayar da shi za ta saye gare mu ta sayar ina fata an fice ni in ya kara kuɗi ba ta kara muna in ya ragu ba ta rage muna ko ba haka ba ba mu da izinin mu yi magana wanda shine lokacin da kwantara ta kare kaga zamanin tanzu da an ka zo sun ka samu sa'a ta zarce sun ka buge shi suka ci gaba da harkokin su to kaga zancen yanci don Allah a dunin daina mana wani zancen yanci mu tashi mu yi karatu mu zama to muna iya noma abincin da zamu ci suturan mu zamu iya yin ta saboda kullun zagin mu suke yi sun ce babban makiyin dan Afirka da balarabe da musulmi shine littafi ba mu iya karatu ina fata an fahimce ni ba mu iya karatu abu na gaba suna ce mana kullun kasashen musulmi da na afirka ba mu iya yin komi sai abu biyu duk duniya abu biyu ne muke iya yi da mi da mi ne muke iya yi suka ce abu na farko dan afirka abin da yake iya yi shine yayi ya ci abinci ya cika cikin shi tab yana ka kallo ma an kamai kwano to ko ƙwarya ko abin da ya kamata haka abu na biyu in ya ce koshi shi zo su iska mace ya mata ciki ta ayi sun ka ce banda wanka ba abin da muke yi afirka saboda suturan mu su suke yi da mai sayan ƙosho da mai sayan shadda da mai sayan yadi da mai sayan kwastum da waye da waye su suke yi ko ba su bane salulin nan mu su suke muna motoci in sun kashe su suke bamu allura babu ikan mu babu mai kan har da Trump na cewa ya kamata a sake mu Afirka mulkin mallaka nan da zuwa shekara ɗari yace saboda ko allura babu kai makan mu takalmin mu su suke yi muna ina fatan kana fahimta ta to har wani bi cewa wai in musulmi sun haɗa kasa ko laraba suna iya yaƙa turawa ba su iya yaƙa turawa don kuɗi ne ake ba su muna sai makamai in mun kace za mu yaƙe su gaba ɗaya suke sai mana makamai da mai yi da mai saye wani ne zai rinjaya wani matsalar banza ce kenan ilimi ya kamata mu nema tunda sun siffanta mu da babu da wani aiki le pays consommateur ad-duwalul istihlakiyya kasashen da ba su da aiki sai dai a yi a ba su su hallaka shine ad-duwalul istihlakiyya masu ci abincinka su za su baka suturarka su za su baka ko su su kake sawa ko ba haka ba haka ga mutum wai mutanen mu masu alfahari yanzu in kana son ka sai rigar da babu irin ta nan ya mai Niger sai ka ta yi garan marshe inda ake sai da rigar ushu akwai ushu premier class deuxième class waye ka zo ka diba wadda abin nan ka zaɓi riga ko jin gayun ka sai ka saye sai ka zo ka ka sa rigar da babu irin ta in ka sa wando bagi ko irin magana amerikawa sai ka ga ka fi mahaifinka ka fi malaminka ka fi mahaifiyarka ka fi al'ummarka gaba daya ka zo ka siyo kilot na kamuri baka san dan luwaɗi ba ne mazinaci ne sida a gare ka taho ka wanke ka goge ka sa kilot kin kairi ka taho kana lankwasa hannuwa kana ganin wai kai wai kai wai ka ci gaba wai shi american ne har da ma magana ta sai ya tattauna ta ba irin hausar da muke yi da yi ba ko ko english zai zo shi english da wanda ya iya da abin da ya sani bai san bacin kan shi na yi ba ko komawa baya ne wai wannan wai shi ne yanci ina fatan kuna fahimta ta malam to dan haka yana da kyau al'umma mu gaya mata gaskiya yana da kyau mu tashi mu yi karatu yana da kyau mu daina koyon yaren su kawai mu koyi ilimi dan ka iya faransai shi kadai bai isa ka koyi yaya ne faransai suke haɗa makamai yaya ne faransai suka suka kai da kere-kere su da da yaren kasar su suka ci gaba mutanen China da yaren kasar suka ci gaba mutanen Iran da yaren kasar su suka ci gaba ko ba haka ba Ingila da yaren kasar suka ci gaba to mu dan mi ne mu yaren ba mu ci gaba da shi sai dai mu je mu koyi faransai shi kenan da nan mun kai intaha da faransai na mu shiga aljanna ba mu kera komai da komai babu wani ilimin da za mu kerawa ina ne ci gaba yake gare mu sannan a ce ba mu ci gaba da yaren mu to su mutanen China an kai suka ci gaba su mutanen rasha ya anke suka ci gaba mutanen koriya ta arewa da yaren amurka na suka ji suka kera makaman nukiliya mutanen pakistan da suka makaman nukiliya da yaren amurka ne indiya da suka kera makaman nukiliya da yaren amurka ne to kaga wannan duk abu ne wanda ma'ilimta waɗanda muke tare da su masu ilimin na turanci ba mu ce wa ilimin turanci dukkan shi sharri bane amma muna son su yi makan su karatun tana su kafin jini sannan al'umma mu wayar mata da kai ko da ba za mu iya yaƙe su ba saboda yau da gobe ba yiwa a tashi rana ɗaya a ce a ci nasara ina fata an fahimce ni amma yana da kyau al'umma ta fahimci inda take in ka gaya ma mutum gaskiya ya sa abin da ke ciki amma mutumin da ya zo ya kashe babanka ya kashe kakanka ya kashe kakan kakanka ya ɗauki kakakin nan kama su ɗan ƙarfi saura ya bar ragaye nan yadda ya gina ƙasa ta yi bakbaku yanzu gashi nan har mulkin ƙasar Amurka suke yi ai ba ƙasar Amurka ba ƙasar su bace waɗanda aka ɗauka ne aka je da su aka je kuma ana zina da matansu aka samu metis menene metis da metisage bakin mutum ya aure fara ko ko fara ta aure baki shine metisage ko ba haka ba so ya aka aka samu wannan al'umma to kaga duk wannan yana daga cikin abin da su ba sa son ana faɗa shi yasa wannan musala sai a ce an ba ku independence a tar da katta da sojoji a ta kuwa Nijar ta samu yancin kai independence de Nijar mun samu yancin kanmu ina ka samu yancin kai ƙaryar banza da biyu kuna mutane ƙarya ba ku so a faɗi gaskiya ba wani yancin kai wanda an ka samu in muna tashin tsaye mu samu tsayin kuma kai da turawa suke mulkin mu kai tsaye yanzu kuma ƴaƴansu da yaransu su suke mulkin mu an fahimce ni abinda suke so a yi suna iya barin waɗansu abubuwa mu gudanar wanda ba haɗari ba ne gare su an fahimce ni yanzu sun fita ta wata kofa sun dawo ta kofa sun ke zaunawa su rubuta kawuri na zaune cikin otel ko bakin flash yana rike da karo yana zane da ita yana shangiya sai sai shi rubuta abin da yake son a aikata shi turo mutanen mu su kuma su aikata shine al-kuffar yukhattitun wa ru'asa yunaffizun yukhattitun su ke tsara yadda za a yi su rubuta takardu sai a turo mutane musu ku su za su yi kai za ka kashe al'umma ka kuma su kama ka su liƙi su za su gaya ma yadda za ka yi in sun kara ɗasa da kai su yi maka jihon matattan musu a birbizu ina fata an fahimce ni ko an ci moriyar ganga za a yada turunta ko abin da ya kama da haka ko a ce an tsoce abin ga a rake an yi jiwa da tuka haka ne suke yi to kenan yanzu waɗannan dalilai da ake kawo muna ana muna turanci don mu ba mu jin turanci iyayen ba su jin turanci suna ta noma suna sallah suna cin tuwon dawa da bakan miya ana sai wani ƙaryace ƙaryace ana cewa an ci gaba wallahi ba ci gaba ba ku gaya mutane gaskiya kuma a karantar da mutane su tashi da abin da zai sa wasu su kansu ina fata an fice ni su san ciyon kansu mu fahimci waye mu daga ina muke ina za mu mu fahimci girman matsalar da muke cikin ta amma ba wai a zo kullum ana ta ɓata mana lokaci ba ana ta hallaka 'ya'yan al'umma waɗanda za su taso ya kamata mutane su zama to maza waɗanda gobe za a tuna da su za a san maza ne za a san sun karantar da al'umma wannan shi ne abin da muke bukata amma matasa su tashi sai su yi ta hayaniya da mi da mi da mi da mi to wannan abu ne da yake muna fatan mutane su yi kokari su fahimci shi da kyau ma'ilimta su fahimci wannan da kyau ko ba haka ba talakawa su fahimci wannan da kyau mu gane waye yake son al'umma da gaske waye munafikan al'umma in mun san su kaga tafiya da mu da su za ta yi sauki wani sharri ba zai zo mana a cikin al'ummomin ba gashi nan sojojin turawa sun fita kuma yanzu sun dawo sai su zo su yi kireyan problem a samu waɗansu masu kishin addini ko masu waɗanda an ka kashe mahaƙinsu a wasu makamai in an ba su makamai sai su tadda rebellion gwamnati hankalin ta ya tashi su ba gwamnati makamai su ba su makamai sai a ce ba ku iyawa a ba su mahaukatan makamai waɗanda ko da ba su iyakar ƙasa su ko ƙasa ba ta iya zama lahiya ya za ka yi sai ka ce turawa ku taimaka ba ka iyawa shi yasa akwai baz militar ta France a cikin kasashe da dama. Akwai ta Chadi, akwai ta Mali, Niger sun kai, Senegal sai da Abdullahi wanda ya kore su. Ko ba haka ba, duk suna nan. Akwai mawaƙin ƙasar Cote d'Ivoire da ake kira Alpha Blondy sai da ya waka kan armée française. Sai da suka kai mai hari mota sai suka kata kata da ita Allah ya tsiratar da shi. Wanda kasar raga ta koma saboda karsu ta zanzan kabita. Ya yi musu waka armée française. Yake cewa ku fita daga cikin kasashenmu. Mu kasashe ne masu 'yancin kai. ko ba haka ba ya ce Cote d'Ivoire mun ce ba mu ƙaunar ku ko ita ba mu kasan mu Senegal ba mu ƙaunar ku Djibouti ba mu ƙaunar ku Afirka ta tsakiya ba mu ƙaunar ku Gabon ba mu ƙaunar ku ko ba haka ba Chadi ba mu ƙaunar ku fita suka ce to wannan kaga dan iskar yaron nan yayi karatu kasan mu fa kuma ya zo shi na zagin mu shi yasa waƙar akwai wani da yake sauraron suna cewa kowa ya faɗi waƙar da ake samu sai wani ce arme français yake so da sun kasa ta sai wanda talatin ma bata kai minti guda ba sun kace saboda kai yan faransa su je abinda faransa take aikatawa to wanne ne cigaba sun fuka muna wani so suke yi muna arzikin kasashen mu gashi ba suna kwasa har yanzu ba mu gani ba a ƙasa shekara da shekaru ana kai amma babu ci gaba sannan sun bar mu cikin matsala saboda kullun mu zama muna gurin kasuwa zuwa gare su in yau kun kaci kuka koshi sai ku ce ba ku da kaza ba amma in kullun kuna yunwa kullum kuna cikin rashin lafiya maganin da za ku sha ba ku da sai an taimaka muku da magani na miliyan goma a cewa France ta ba Niger magani na 10 miliyan de France fa eh magani 10 miliyan de France fa to duke mu mu a kada an kai ina muna ina akramaka Allah abu ne wanda yana da muhimmanci in ma ba a son a faɗa ko akwai masu tsoron su faɗa wannan ba wani abu bane wallahi tallahi ko an faɗi ko ba a faɗi ba gaskiya sai ta yi halin ta wata rana kalima ta gaba saboda lokaci to minti biyu babu matsala kalimar da za mu shiga cikin kalima ce ta istimar eh wanda suke ce ma colonization a turanci colonization da ingilishi insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu yi kokari sai mu shi wannan kalma ta al-istimar mu ga yadda suka yi amfani da ita da sharrin da aka ɓoye a ciki in Allah ya samu na cikin masu rai kuma babu wani uzuri wanda ya gita mu nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da mutum da Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna yau insha Allah ta'ala zan gabatar da karatu na muhadara a masallacin Imam Malik daga magriba zuwa isha'i kan wasu yan uwa da suka gayyata ta wani karatu kuma za a yi bayani kan yadda turawa suka gurɓata muna tarbiyoyin mu daga ina wannan abin ya samu asali ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dama ta halarta nan zan dakanta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun sari ainihin nasiha daga bakin malam abdulmalik bin khamis allah ya saka mai alkhairi kuma kamar yadda yan wasu kaji akwai muhadara za a yi yau a masallacin imam malik daga magarib zuwa isha ko wadata wadata allah ba mu yi ban halarta kuma insha Allah nan za mu dakanta sai sati na sama kina rana mutum Allah kan dare za mu ci gaba da wannan bayani insha Allah eh muna roƙon Allah subhanahu wataala muna tawassuli da wannan ibara da muka yi don matsalolin mu Allah ya biya muna waɗanda suka yi bara addu'a gare mu Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi ya akwai na shari ya badala mai da alkhairi ya biya muna gaba ɗaya ya Allah muna roƙon ka rika masu taimaka ma addinin musulunci ko ta hanyar ƙarfin su ko ta hanyar ilimi ko ta hanyar shawarwarin su muna roƙon Allah subhanahu wataala ka biya musu bukatun su na alkhairi amin ya dan Allah ka ɗauka musulunci da musulmai ka karya kafirci da kafirai amin Allah muna roƙon ka duk wanda ba su da lafiya wanda ke kwanta asibiti Allah ka ba su lafiya amin Allah muna roƙon ka wanda suka rike mu gidan gaskiya tun zamanin Annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa yanzu wanda suke musulmai ne Allah ka ji kansu Allah ka yafe musu mu kuma ta mu in ta zo Allah ka samu cika da imani amin ya Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu sanin jab da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب amin ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين